بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ملاقصة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين مم.
والمسكرين مم.
والم- والمنكر- والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم واخفض الجناح لهم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
shikenan babu mulaqafatil yatim wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi mulaqafatil yatim wato tausasawa maraya idan akwai maraya a ƙarƙashinka ko akwai maraya a unguwarku ko akwai marayi a garinku ya samanto kana mu'amala ta tausasawa tare da su akwai tausayi a tattare da kai game da abin da ya shafi maraya wal banat da kuma abin da ya shafi mulaqafatil banat shine tabsasa wa diya mata idan Allah subhanahu ta'ala ya arzuta bawa bawan shi da diya mata ya zamanto akwai mu'amala wanda take ta tafsasawa tsakankanin shi da su zamanto ya kula da tarbiyyar su ya kula da karatun su ya kula da cin su da shan su ya kula da makwancin su har ya aurar da su saboda a lokacin jahiliya idan aka ce mutum Allah ta'ala ya bashi diya mace ko diya mata to ba mu'amala kyakkyawa tsakankanin shi da su akwai kausasawa da sauransu to addini na musulunci ya yi umarni da abin da ya shafi tausasawa diya mata da kuma matsayin da bawa zai samu idan ya zamanto ya yi hakanan din wasa'irin da'afa wal masakin sannan kuma wannan babi yana bayani akan abin da ya shafi tabzasawa tabzasawa sauran raunana galabaitattu wal masakini da miskine waɗanda suke mabukata wal munkasirina da kuma waɗanda zuciyarsu ta karaya sune al munkasirina irin wanda mutumin da yake gurgu ne an yanke mishi ƙawahu guda biyu a yanzu wannan shi yanzu ba zai je shi ba ayyuka na ƙarhi na irin su dako da sauransu ba za a ce bai je irin makaho aga wannan shi ma makaho yanzu shi ma yana daga cikin almunkasirin duk wanda yake da kwai cuta wanda take madawwamiya to yana daga cikin almunkasirin ya zaman to akwai kyakkyawar alaka tsakankaninka da irin waɗannan bayin Allah din wal ihsani ilaihim da kuma kyautatawa zuwa gare su abinda Allah ta'ala ya hore maka kuɗi ne kaɗan kyautata zuwa gare su tufafi ne kaɗan kyautata zuwa gare su maganganu ne masu kyawo ka kyautata dai zuwa gare su washafaqati alaihim da kuma tausayinsu ya zamanto waɗannan dukkaninsu baki ɗaya kana tausaya musu tun daga marayan ɗiya mata rauna naɗin miskinai munkasirina baki ɗaya ya zamanto kana tausaya musu wattawadu'i ma'ahum da kuma ƙasƙantar da kai tare da su idan ya zamanto kana tare da maraya to ya zamanto kalka mai da kanka wani abu kaɗa kanka kana tare da mai ƙaramin ƙarfi talaka Allah ta'ala ya hore maka kai kuma wadaci ne to ya zamanto ka kaskantar da kai tare da su saboda wanda ya halice ka shi ya halitta su wanda ya baka wannan wadata shi ya so ya gansu a haka ya zamanto tsakankanin ka tare da su akwai at-tawadu wa khafdil janahi lahum da kuma kyautata mu'amala khafdul janah shine linul janib tafshin bangare ya zamanto kowa idan aka ce ya tankare ka da wata magana ba zai ce ba yana shayinka zai ce a kai wane in ka je mishi da wannan maganar ai ba komai ka je ka za ku tattauna da shi za ku fahimci juna to ya zamanto akwai wannan khafdul janahi sassauta fuka-fukai lahum a gare su su bayan Allah waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi idan mutum yana so zaka mai wata bukata zaka biya mishi wata bukata yana bukatar wani alheri a wajenka kale ya zama to tsakankaninka da shi sai ya ya ji shi gurin wani sannan kuma wanan nan ne zai iya tunkarar ka da wannan bayanin nashi kawai ya zama to kai tsakankaninka da kowa kowa yana da laisefa sai na tattaunawa da kai qala Allahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta'ala ya ce wakhfid janahaka lilmu'minin wato ka sassauta ma'amalarka ka sassauta fukafukanka ka kaskantar da kanka ga bayin Allah waɗanda suke muminai ka zamanto alin janibaka ka tausasa halayyarka mu'amalarka ka zamanto wato mai lubufi ne mai tausasa mu'amala walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه wato ka haƙurtar da kanka da zama tare da waɗanda suke bauta wa Ubangijinsu safiya da yamma suna neman zaci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna nufin yarda ta Allah ta'ala suna san Allah ta'ala ya ba su lada da wannan ibadar da suke yi ba wai suna yi bane saboda mutane su ga cewa suna yi ko dan mutane su ɗauki abin hannunsu su ba su a'a suna yi ne kawai saboda su samu yardar Allah subhanahu wata'ala to ka haƙurtar da kanka da zama tare da irin waɗannan mutanen mutanen da ake ce da su ahalullahi wanda kowane lokaci alƙur'ani ne da sunna ta ma'aike alayhi salatu wassalamu suka sa a gaba da yin aiki da su to ka haƙurtar da kanka da zama tare da su wala ta'adu aynaka anhum kadda ka yarda idanuwanka ta karkace ga barinsu kadda idanuwanka ta karkace ga barin zama tare da su ka dinga hangen waɗansu mutane turidu zinatal hayatid dunya kana nufin rayuwa kana nufin ado na rayuwa ta duniya kada idanuwanka ya zamanto suna kallon waɗanda suke mawadata ne so kake a zamanto kuna mu'amala da wane da aka ce ai alhaji wani muhammadu mai shi ne a ce gaske gaishe ka kai ma amma idan aka ce malam wane mutumin ka ne baka jin daɗi amma idan aka ce alhaji wane mutumin ka ne hira kuke da shi daɗi kake ji a'a wane tsakanina da shi kawai kwana ne dai mai da shi amma gidan shi da kowane lokaci in nace mishi yana gida inda yana gidan kawai in naje ni hira zani ba wani shamaki tsakankanina da shi amma ba za ka ji ba ya ce a tsakana da liman wane akwai kyakkyawar mu'amala akwai hira da muke tayi da shi bayan Allah waɗanda suke nagari waɗanda suka killace kansu saboda bautar Allah ta'ala kowane lokaci ka gansu kawai za su tunatar da kai da Allah ta'ala za su tuna maka ibada kana ganin su ganin su kadai darasi ne to kada idanuwanka ta gitta ta ƙetare gabarin kallon su wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace fa ammal yatima fala taqhar ubangiji ta'ala ce amma maraya idan aka ce al yatim shine mutumin da mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga shine din yaro wanda mahaifin shi ya rasu kafin ya balaga wannan shine maraya to maraya fala ta kahar kadda ka kyare shi kadda ka wulakanta shi kadda ka ci mutunci shi fala ta kahar mujahid ibn jabar Allah ta'ala ya ji kansa da rama ya ce ma'ana fala ta hatakir kadda ka wulakantar da shi don saboda ba shi da mahaifi kai kana da mahaifi ka wulakantar da shi ka ce ba zai ci tuwa a gidanku ba ka gaya mai maganganu waɗanda suke na rashin jin daɗi wa amma sa'ila har amma as-sa'il almajiri mai bara har kadda ka tsawatar da shi to auzu ne sanin ku alhamdulillah alhamdulillah masha Allah an gane ko har kadda ka tsawatar da shi ka kyare shi ka hana shi tafi daga nan ka ba mutane guri to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce asa'il ana ana nufin almajiri wanda yake tambaya game da abin da ya shafi masaloli na ilimi kada ka kyare shi idan mutum ya zo maka da tambayoyin shi guda goma a rubuce a takarda to idan ba ka da damar da za ka amsa mai guda goma amsa mashi guda biyu ko uku ka ce ka dawo daga baya kada ka ce wai ku karatun ku nawa nawa za ka biya a amsa maka kaza kaza kar ka yi wannan wannan baiwa ce Allah ta'ala ya baka har ake zauwa gurin naka ake ɗauka akwai waɗanda sun fika kwanake sun fika shekaru sun fika nace amma Allah ta'ala bai ba su ba to kada wannan baiwar da Allah ta'ala ya baka ta ilimi ko ta wadata almajiri idan ya zo ya yi bara ka hana shi an gane ku shine abin da ayat take nufi wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ubangiji ta'ala ce a ra'aita ka bani labarin allazi yukazzibu biddini wanda yake karyatawa da ranar sakamako yake cewa babu lahira waɗanda suka mutu ba su dawo ba kawai idan mutum ya mutu ya mutu zancen cewa idan aka mutu za a sake tashi wannan shaci faɗi ne to ka bani labarin game da shi wannan mutumin da yake faɗar haka shin abin da yake faɗa akan daidai yake ko ka akan kuskure yake Allah ya ce fa zalika wancananka wanda yake karyatawa da ranar sakamako shine allazi yad'ul yatima wanda yake tunkudewa maraya wanda idan ya ga maraya yana cikin hali na kakanikayi ba zai tallaba mushi ba idan ya ga maraya yana cikin hali na kakanikayi ga wani wanda idan ya ce tallaba mushi zai tallaba mushi amma ba zai magana a tallaba mushi ba shine du'ul yatima wato yana tunkuɗe maraya duk wanda yake so idan ya bar duniya bayan shi ta yi kyau shine za a ga alamar cewa bayar wane da ya bar duniya ya kula da ita wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida idan har kana so a kula da bayarka idan ka bar duniya shine ka kula da bayar na wani wanda ya bar duniya kafin ka sai ya zama to kai kuma Allah ta'ala ya kawo wanda zai kula maka da bayar taka amma wane da wane da wane da wane kun tashi tare da su yanzu waɗansu rasu kuma sun bar ɗiya ka fi ƙarfin abin da zaka ci ka fi ƙarfin abin da zaka sha zaka iya tallaba musu ta yadda za ta tashi tamkar mahaifinsu yana da rai kayan sallah sun fi karfin shi abincin da za su ci sun fi karfin shi ba sai sun je sun yi bara ba sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza amma ka rabu da su tunaninka kai kuma saboda ba ka da adalci so kace idan ka mutu Allah ya kawo wanda zai kula da naka a ba zai yi ba shine kamata dinu tudanu idan ka tsaya wa diyan wani saboda baya nan kai ma lokacin da babu kai sai Allah ta'ala ya tsaya wa naka wala ya huddu ala ɗa'amil miskin sannan kuma wannan mutumin baya kwadaitarwa kan shi hakanan baya kwadaitar da waninsa ala ɗa'amil miskini akan ciyar da miskini akan ciyar da mai karamin ƙarfi yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi irin yanayin nan da ake ciki na yanzu wanda yawancin mu miskine ne yawanci miskine ne wanda za a ga cewa ya fi ƙarfin abincin gidan shi idan ka kasa al'umma kashi goma kashi bakwai dukansu miskinai ne za a ga cewa wanda za ka ga cewa komai yana tafiya normal yadda ake so din nan za ga yan kaɗan ne to a irin wannan yanayin idan ka san akwai wani yana da kwai babban hannu wanda zai iya taimakawa masu ƙaramin ƙarfi hamsin to kai kokari ko masu karamin karfi talatin a taimakawa ta hanyar ka ya zamanto mutane harkokin nan da suka dan kulle ya zamanto sun dan ji daɗi to wannan yana daga cikin abin da zaka samu alheri a wajen Allah subhanahu wataala ta dalilin shi idan kai na'am
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا لا يجتري لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما لست أسميهم لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدثت نفسه فأنزل الله تعالى فحدث فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا ترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم na'am hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin Sa'ad ibn Abi Waqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sittata nafarin Sa'ad ibn Abi Waqas yace a farkon musulunci lokacin da musulunci bai yadu da yawa ba yace mun kasance muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mu shida muna zaune tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu shida faƙalar mushrikuna linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai mushrikai waɗanda suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna so su tattauna tare da shi saboda suna da kwai abun duniya Allah ta'ala ya hore musu mawadata ne sai suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ce ya rasulallah ya muhammad uɓur da ha'ula'i waɗannan galabaitattun mutanen da suka kewaye ka ka kore su la yajtari'una alaina saboda kada su dinga sa mana baki su dinga yi mana tsaurin kai idan muna magana su dinga sawa baki ka kore su waɗannan cune ɗin da suka kewaye ka wanda suke galabaitattu ne talakawa ne ba su da komai su tashi ka kore su ya zaman tomu ne abokanan zamanka sa'ad ibn abi waqas yace a wannan lokacin kwa kuntu ana wa ibn mas'udin wa rajulun min hudairin waɗanda wanda suke a wannan majalisin ni ne da abdullahi dan mas'ud da wani mutum na kabilar hudailu da kuma bilal ibn rabah ladanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa rajulani lastu usammihima da kuma waɗansu mutane guda biyu wanda ba sai na ambaci sunansu ba saboda sanannu ne su ne abubakar da umar ya ce ba sai na ambaci sunansu ba Eh, saboda su sanannu ne in aka ce maza Allah yana guri to kawai ka same shi tare da abubakar da umar an gane ko kharajtu ana wa abubakar wa umar dakhaltu ana wa abubakar wa umar zahabtu ana wa abubakar wa umar an gane ko to shi yasa ya ce wa rajulani lastu usammihima da waɗansu mutane guda biyu wanda ba sai na ambaci sunansu ba saboda kun san su shikenan foka fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma sha Allahu an yaqa sai ya ɗarsu a cikin zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so ya sarku wato sai ya ɗarsu a cikin zuciyar ma'aiki alaihi salatu wassalamu na cewa eh tunda waɗannan mawadata ɗin da suka zo suna neman su fahimci musulunci idan aka kore su waɗannan talakawa ɗin masu ƙaramin ƙarfi saboda su sun fahimci musulunci za su gane cewa ba kore su bane aka yi nihaiya saboda waɗannan mushrikai ɗin idan suka shiga musulunci suka fahimci musulunci za su gane cewa waɗannan mawada waɗannan talakawa ɗin ai ƴan uwansu ne sai a zamanto a tai tare shikenan sai mazala ya ɗarsa a cikin zuciyar shi na ya kore su fahaddatsa nafsahu sai ya zantar da kanshi cewa e yanda ya kamata shine a cewa su bilalu su sa aduna abin waqas su abdullahi ibn mas'ud su abokan da umar su ja baya da ya gafa anzalallahu ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya wala tadrudil ladina yad'una rabbahum kadda ka kuskura ka kore waɗanda suke bautawa ubangijinsu bilgadati wal ashi safiya da yamma yuriduna wajahu suna nufin yardar Allah subhanahu wataala suna nufin zaci na Allah ta'ala to kada ka kuskura ka kore su idan za su zauna tare da su ka zauna tare da su amma ba zancen a ce su su tashi su shiri sannan kuma su su zauna a gudu idan musulunci ya yi haka bai wa talakawa adalci ba shine da talaka da mawadaci dukkaninsu bayan Allah ne kuma idan aka zo majalisi za a zauna tare kowa ya rike mutuncinsa wannan hadisi musulmi ya rawaito shi na'am وعن أبي هريرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيت رضوان رضي الله na عنه ali bai'ati بيعة بيعة رضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على على سلمان و- وسهيب وبلال في نفر فقال والله ما أخذت سيوف- سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم shaykh quraish لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم قولهم أخذها أي لم تس لم تس لم, لم تستوفي حقها منهم وقوله يا أخي روي بفتح الحمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء وروي بضم الحمزة وفتح الخاء وتشديد الياء
na'am hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga baban hubaira shine aiz ibn amr al-muzani aiz dan amr al-muzani wa huwa min ahli bai'ati ridwan wato aiz yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a ta ma'aiki suka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya wanda Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mubaya'a Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anna aba sufyana ata ala salmana wa suhaibin wa bilalin haƙiƙa abu sufyan ɗaya daga cikin surukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta a ta'ala salmana ya zo hucewa ta wajen salman salman alfarisi wa sahibu da sahib rumi wa bilal da bilal fi na farin waɗannan sahabbai guda uku suna zaune a cikin jama'a ta sahabbai faƙalu da abu sufiyan ya zo hucewa sai suka ce wallahi ma akhadhat suyufullahi min unuqi aduwillahi ma akhadha suka ce wallahi suyufullahi takubbuna na Allah wato takubbuna na musulunci takubbuna na sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ma akhadhat ma akhadha ba su kama ba ba su ɗoki ba gurin da ya dace a ce da su ɗoka min unuki adubillahi daga wuyan maƙiyin Allah shine Abu Sufyana idan da suka faɗa haka faƙala abubakar ne siddiq radiyallahu anhu sai abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce da su a taƙuluna haza li shekhi ƙureshin wa sayyidihim yanzu ‘yan uwa kuke faɗar irin wannan magana ga dattijo na ƙureshawa abu sufiyan babban mutum daga cikin ƙureshawa kuma shugaba na ƙureshawa kuke faɗar irin waɗannan maganganu shikenan da suka faɗa haka fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu sai abubakar ya tashi ya je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labarin abin da su waɗannan sahabai guda uku suka faɗa lokacin da abu sufyan ya zo huciya suka ce ai ya kamata a ce an mishi aiki ma'ana ma a kaza su yi fullahi min unuki adulila ma a kaza wato ya kamata a ce takubban sahabbai takubban musulmai sun zartar da hukunci na Allah akan kashewa wannan abu sufyan a wannan lokaci da ya ba shi labari faƙala ya ababakar ne la'allaka agbabtahum manzala ce abubakar watakila wannan maganar da ka gaya musu waransu ya ɓacewa ka husatar da su ya ce to ina gaya maka la in kunta agdabta lalle idan har ka husatar da su ransu ya ɓacewa ka sani laƙar agdabta rabbaka ka husatar da ubangijinka in dai har wannan maganar da ka gaya musu ta cewa a taquluna hadha li shaykh quraish wa sayyidim in dai har ransu bai ji daɗi ba to ga sani ubangijinka ne ka ɓata rai ba wai su ba ka husatar da ubangijinka kajufa bayan Allah na gari idan aka taba su kalka yi tunanin cewa wane ya yi hushi don ya kawo mishi kaza ko bai ba hushi in dai har abin da ya kamata ne mutum ya yi hushi wa to Allah ta'ala zai yi hushi ta dalilin wannan fa'atahum abubakar yana jin haka iganin kawai sai ya tashi ya dawo gurinsu faƙala ya ikhwata aghdabtukum aghdabtukum yace yan uwana na bata muku rai magana da na faɗa ta ɗazu ranku ya ɓace balula suka ce a'a ya gafiru Allahu laka ya ukhayya suka ce Allah ya gafarta maka ya kai dan uwan mu ranmu bai ɓace ba lafiya kalau ne ba komai tunda ai ka mana nasiha ne rawahu muslim wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi qauluhu ma akhadaha fadansu fadai shi da yace ma akhadatu suyuful lahi min unuqi aduwi lahi ma akhadaha ai lam tastawfi haqqaha minu bata cika haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ba game da wuyan shi wannan makiyin Allah din wa qawluhu ya ukhayya da suka ce ko la yaghfiru Allahu laka ya ukhayya ruya bi fati la hamzati wa kasri al kha'i wa takfif al ya'i an rawaito shi da yi wa al hamza wazali sama ya'a wa kasri al kha'i ya akhi wa takhfif al ya ya din ya zamanto mukhaffafa ce ya akhi la yaghfiru Allahu laka ya akhi an rawaito haka وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء an rawaito kuma da tasgiri shine da yi wa damma wato ta alhamza a yi mata damma sannan kuma kha'un ha karami mai ruwa a mai wasali sama sannan kuma yawon ɗin ta zamanto mushaddada ya ukhayya sai ya zamanto tasgiri ne na ya akhi an gane ko kowanne an rawaito shi نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا رواه البخاري وكافل اليتيم القائم بأموره عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه وانا حديثي شيكما أن أمسوش دقبابا عباس شين سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه يرضى dan Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza manzo Allah ya ce ni da wanda yake ɗauke da nauyin maraya a aljanna haka muke haka muke kusa da kusa muke tare da shi haka manzo Allah ya faɗa wa ashara bis sababati wal wusba sahal ibnu sa'ad ne sa'id yace sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi nuni bis sababa da manuniyar yatsa ita ce wannan wal wusba da kuma dan yatsar tsakiya yace ni da wanda yake kula da maraya wanda ya ɗauki nauyin maraya a aljanna haka muke kusa da kusa muke da shi makwabci na ne wa farraja bainahuma shi'an sai ya raba tsakankanin su kadan yayi haka bai hade su ba akwai gurin da zai hade an gane ko inda wanda yake kula da bangaren abin da ya shafi diya mata kenan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa kafilul yatim ay al-qa'imu bi umurihi wanda yake kula da al'amura na maraya irin idan aka ce wane ya rasu ya bar ɗiya biyar ko shidda kai da kai lissafi cewa ɗan abin da kake samu ɗin Allah ya mai albarka amma ba za ka iya ɗaukar mutum biyar ɗin ba duka shi ka ce ina bukata a bani mutum ɗaya ya zama to a wuya na yake ko da a gidansu yake mutum ɗayan nan zan kula da abincinsa zan kula da shansa zan kula da karatunsa zan kula da tufafinsa da sauransu to in dai har mutum ya yi haka to a aljanna da shi da ma'aiki alaihi salatu wassalam kusa suke in dai har dan Allah ya ba dan mutane su ce ba kai wane yana da taimako ko yanzu yana ta cakartu wane dai bar ya aishe yasa kwanan ko ga na fasa siyan kaza ai wannan yan nashi ai a kai na suke eh sai dai ku yi hakuri a shi yana abun sa dan Allah ne to a aljanna zai kasance tare da manzo Allah wannan shine sakamakon sa na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
كافل اليتيم له أو لغيره مم.
أنا وهو كهاتين في الجنة مم.
وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى رواه مسلم مم.
وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو أو لغيره مم.
معناه قريبه أو الأجنبي منه مم.
فالقريب مثل أن تقتله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته والله أعلم
shi kenan sai kuma hadisi na gaba an amso shi an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kafilul yatimi lahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake ɗauke da nauyi na maraya marayan da kuma nashi ne dama ya dace da a ce ya ɗauki nauyin nashi auli ghairihi ko kuma nauyi na maraya wanda marayan nauninsa ne ba nashi bane ya ɗauki nauyin shi zai yi tafsirin su ana wa huwa ka hate ni fil janna manzo Allah ya ce ni da shi a aljanna kamar haka muke ni da shi kamar haka muke a aljanna wa asharar rawi arrawi marwayacin wannan hadisi wanda ya rawaito wannan hadisi daga wajen malaminsa wa huwa malik ibn anas shine malik dan anas daya daga cikin malaman mazhaba guda hudu al-imam malik imamu darul hijra malik ibn anas ibn amr ibn abi amir al-asbahi abu abdullah al-madani rasul mutqinin wa kabirul mutathabbitin hatta qala al-imam al-bukhari rahimahullahu asawful asanid kulliha malikun an nafi'in an ibn umar من السابعة مات سنة تسع وسبعين بعد مئة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقال الإمام مالك يعني إمام دار الهجرة سينوني بالسبابة da manuniyar yatsarsa wal wusda da yatsa tsakiya ma'ana ana wa kafin yatimi ka hataini wato kamar waɗannan guda biyun kenan a cikin gidan aljanna wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama kafirul yatimi lahu aw li ghairihi fadai shi da yace al yatimu lahu marayan da nashi ne dama aw li ghairihi ko na waninsa kaga idan aka ce marayan da naka ne kar ka yi tunanin cewa ɗanka na ciki ɗanka na ciki ba marayan ka bane wannan ma'anahu qaribuhu makusancinsa aw li ghairihi ko shine awil ajnabiyyu minhu wanda yake manesancinsa shine yace fal qaribu mithlu an takfulahu ummuhu maraya wanda yake na kusa da kai shine irin misali mace mijinta ya rasu kuma da mijinta ya rasu Allah ta'ala ya sa ita 'yar kasuwa ce tana dan samun waɗansu abubuwa Allah ta'ala ya sa ita ma'aikaciya ce tana ɗan samun albashi shi kenan sai ta kula da ci gaba da tarbiyyar wannan yaron nata da karatun shi da cinsa da shansa ba wani cakartu da sauransu ya zamanto ta kula da shi to matsayinta a aljanna shine za ta kasance kusa tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam aujadduhu ko kuma kakan shi wannan yaro din mutum ne ya rasu ya bar ɗiya amma baban shi da rai shi ma wannan mutumin shi kenan sai baban nashi ya ce a kawo ɗiyan nashi tun da jikokin shi ne ko to yanzu kaka ya ciyar da jikokin ya ciyar da jikokin shi ɗiyan ɗan shi wannan ba wajibi ba ne amma saboda makusantan shi ne ya kula da su saboda marayu ne har su tashi su balaga to wannan shi ma yana daga cikin ƙarib au akhuhu ko kuma dan uwansa dan uwan mutum ya rasu ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya dan uwan nashi mai rai ya ce to iyan shi a kawo su nan gidana ko kuma su zauna a gidansu a gidan wane za a ci gaba da kai musu abinci da sauransu kar su yi bara kar su yi komi komi an ɗauke musu abin da mahaifin nasu yake musu na alheri ci da sha da sauransu duka za a musu to wannan shine akhuhu kenan aw ghairuhum ko kuma waninsu irin dan amminka da babanka da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya shikenan ɗaya ya faɗi ya rasu saboda ka fi ƙarfin waɗannan abubuwan duka ka kula da ɗiya to wannan duka shine a lahu ɗin ma'ana wanda ya zama to makusanci kenan naka wanda idan ka mishi za a ce dama ɗanka ne ko ƙananka ne ko yayanka ne ko ɗan kaza ne ɗan kaza ne wanda duka dama ya cancanci ka mishi aw ghairuhum kwa min qarabati ko kuma waɗansu su daga cikin makusantan shi kenan to ajnabi ko shine wanda ko unguwa ce ta haɗa ku baban shi abokinka ne shi kenan wannan ya faɗi ya rasu abokinka ne wanda kun tashi tun kuna yara ba alaka ta jini tsakankaninka da shi kaga wannan ajinabi ne to ka ɗauki nauyin ɗiyan nashi wannan shi ma Allah ta'ala zai sakaita maka da gidan aljanna ka zamanto makwabcin ma'aiki alaihi salatu wassalam idan ka yi wannan dan Allah ko ga wani talaka a unguwa ba shi ba abokinka bane ba komai ba amma ya faɗi ya rasu ɗiyan shi idan aka bar su za a zamanto su ne irin masu ɗauke-ɗauken nan idan kai lissafi ga shi dama mutum inda ya zama to ba tsohon shi da rai to don waɗansu hanyoyi waɗanda suke na rashin kirki a ga don irinsu ne za su fada shi kenan ka ce a kawo su kawai ka kula da wannan jinsu don abin da ga cewa ba su yi ba na addini to ka tila za su yi abin da ga cewa za su yi na karkacewa ka tsoratar da su kada su aikata ka ɗauke su a matsayin tamkar ɗiyanka wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani نعم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان مم.
ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف متفق عليه وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان مم.
والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى ولكن المسكين ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس hadisi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu qal wannan hadisi shi ma dai an amso shi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce laisal miskin wato almiskin miskini wanda ake yabo a cikin addini na musulunci wanda yake shine abin yabo a addini na musulunci laisa alladhi tarudduhu tamratu wa tamratani ba shi bane wanda dabino daya ko dabino biyu za ta sallame shi idan ya zo gurinka wanda idan ya zo ya bara ka ɗauki dabino ɗaya ka bashi zai ce Allah saka da alheri Allah ya albarka Allah jikan mahaifa ko ka ɗauki dabino biyu ka bashi wannan ba shi bane miskinin da shari'a take yabo walal luqmatu wal luqmatani ba shi bane kuma wanda idan ya zo yayi bara za ka ɗauki loma ɗaya ka bashi ko ka ɗauki loma biyu ka bashi ka ce to aje Allah ba da sa'a wannan ba shi bane miskine wanda yake abin yabo a cikin addini na musulunci innamal miskinu alladhi yata'affafu sani dai miskini wanda yake abin yabo a cikin addini na musulunci shine wanda yake kamewa mutuncinsa wanda ya zauna ya kame tunaninka akwai kaya a ƙasa shi kuma mai ƙaramin ƙarfi ne yana jin kunyar ya tashi ya je ya tambayi mutane saboda ya san wanda ya ba mutanen bai manta da shi ba sannan kuma ya rike mutuncin shi duk abin da zai iya samu halalin shi yana yi amma ya je shi ya zubar da hawayensa a gaban ka ba zai je shi bai kuma ya cancanci ya zubar da amma ba zai yi ba saboda kawai ya yarda da cewa Allah ta'ala shi ne yake badawa to waɗannan su ne miskine wanda addini na musulunci yake yabo yake yake wannan kinsu yake bukatar da a taimaka musu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito su lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau na'am wa fi riwayatin fi sahihain a cikin wata riwaya cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laysal miskinu alladhi yadufu ala nas al miskinu alladhi yadufu ala nas miskini almajiri wanda yake ta shawaji ga mutane yake kewayawa mutane tarudduhu luqma wanda loma ɗaya tana sallama shi wal luqmatani ko loma biyu tana sallama shi wat tamratu wat tamratani ko dabino ɗaya ya sallame shi ko dabino biyu ya sallame shi laysal miskinu ba shi bane miskini wanda yake abin yabo a addini na musulunci walakinnal miskina sai dai miskini shine allazi la yajudu ginan yuguni wanda bai samu ba wadatar da za ta wadatar da shi an gane ku mutum ne wanda yake baban iyali na mutum baban iyali yana da ɗiya uku ya tashi ba shi da biyai idan ka ɗauki da biyu na ɗa uku ka ba shi me zai mishi ba zai mishi ba wala yufdanu bihi fa yutasaddaqa alayhi sannan kuma ba za a gano da shi cewa miskini bane mabukaci ne ballantana a ɗauki sadaka a bashi saboda ya kare mutuncin shi yayi wanka ya huto fes ba za ka gane ba shi da kobiye ba za ka gane ba shi da abinci a gidan shi sannan kuma shi wala ya kuma fa yas'alan nasa ba zai tashi ba ya je ya bara ya roki mutane saboda rikewa mutuncin shi duk wanda yake roƙon mutane abin da yake hannayensu to shi ko mutuncin shi zai zube to saboda wannan baya zuwa yi to wannan shine al-miskinul mahmudu shar'an miskini wanda yake abin yabo a shari'a ta musulunci an gane da kyau na'am وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السائي عن الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله Mm.
واحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر Mm.
وكالسائم الذي لا يفطر متفق عليه na'am
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام طعام الوليمة Mm.
يمنعها من يأتيها ويدعى إليها وفي من من يأبى من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فقد عصى الله faqad asallaha فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها إليها الأغنياء ويترك الفقراء na'am wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba shi ma dai an amso shi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-sa'i alal armalati wato mutumin da yake tattaki yake tattaki yake kai kawo yake ɗawainiya alal armalati ga mace wanda take mijinta ya rasu gwabruwa wal miskin da kuma miskini yake tattaki akan ya je ya samu dan abin da zai taimaka wa maraya ko miskini da wanda mijinta ya rasu an gane ku al'armala ita ce matar da ba ta da miji mijinta ya rasu ko ko mijinta sun rabu da ita ne shikenan ta zo tana zaman zawarci to duk wanda yake tallaba musu da kuma miskini manzo Allah ce kal mujahidi fi sabilillah tamkar mutumin da yake yaƙi ne cikin ɗaukaka addinin Allah da kowane lokaci lada baya yanke mishi da kowane lokaci kawai ana ta zuba mai lada cikin sikelinsa wa ahsibuhu qala abu huraira ce ina zaton ma'aiki alayhi salatu wassalamu ma yace wakal qa'imin ladhi la yafturu wato wakal qa'im tamkar alqa'im ne mai kwana sallah mai qiyamul layli allazi la yafturu wanda baya daina qiyamul laylinsa ma'ana allazi la yanamu wanda baya barci waka sa'imin ladhi la yufdiru sannan kuma tamkar mai azumi ne wanda baya ajewa azumi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi kaga aiki na alheri idan mutum zai dan Allah taimakawa mace wanda mijinta ya rasu ko macen da take gwabruwa ce sun rabu da mijinta amma ba ta yi aure ba ya taimaka mata dan Allah ya bashi lada to wannan ladan da yake da kwai a wajen Allah shine za a rubuta mai ladan tamkar mutumin da ya fita yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah sabahan wa musa'an lailan wa naharan za a yi ta rubuta mai lada sannan kuma za a rubuta mai ladan tamkar mutumin da ya kwana yana ƙiyamu laili mutumin da kuma yake wuni yana azumi wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal hadisi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sharru ta'ami ta'amul walimati maza Allah ce mafi sharrin abinci mafi sharrin abinci shine ba'amul walima abinci wanda yake na walima mafi sharrin abinci shine abincin walima ya aka ya zamanto mafi shari yace yumna'uha man ya'tiha wanda yake zuwa saboda ya ci abinci in aka je kore shi ake in ya je kore shi ake almajirai wanda suke zuwa su tsaya da robobinsu su dama abinci ne ya kai su ba wai amsa gayyatar ba ce ya kai su to ana hana su su caji kai ku ce daga nan amma wayu da aile ha manya abaha wanda shi kuma ba wannan abincin ba ya kai shi wanda yake ma kyamar cin wannan abincin su ake kira a haba da Allah alhaji ku tashi mun ku shiga a kawai shikenan ku shiga tunda wayannan sun shiga ai mu ba sai mun shiga wala a'a alhaji ai kuma ana so ku shiga ku sa albarka wanda su sun fi karfin abincin a gidansu su ake cewa dole su shiga su ci amma wanda an san dama wannan abincin shi ya kashi akwai wanda da ka gan shi dama ka san ba gayyato shi ba aka yi abincin da ake ci a gurin shine ya kawo shi dan lashi na lashi nan da zai shine ya kashi to amma ana korewa irin su kai kutai in an yi saura kun shigo wani za a gani kamzan biredi ne za a bashi wani za a ga cewa ya zo shi ya ɗauki lemu wani ya yi kaza ya kaza su kuma wanda ake kiran nasu su ci wanda su kuma ba sa so su kuma sun fi karfin haka na a gidajensu sun fi karfin abin da aka kawo musu wannan Allah ce wa mallam yujibid da'awata dukkan wanda bai amsa gayyata ba faqad asallaha wa rasulahu haƙiƙa ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda bai amsa gayyata ba matukar a cikin wannan gayyata din da aka mishi babu saban Allah to idan bai amsa wannan gayyata ba to bai kyauta ba wannan yake nuni akan cewa amsa walima amsa gayyata da dan uwanka ya maka idan ka kallace ta a mahanga ta musulunci kaga cewa babu abin da yake na saban Allah a ciki to ka amsa ka je a gaisa yana da kyau ka je a gaisa yana da kyau in ba in akwai uzuri mai karfi ka yi kira ka bada hakuri an gane ku wannan hadisi muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin fi sahihain ana abi hurairata wato a cikin wata riwaya cikin bukhari da muslim adu an rawaito daga abi huraira ran Allah ta kara tabbata a gare shi daga faɗa shi da yace bi isa ba'amu ba'amul walima tir da abinci abinci na walima tir da shi yud'a ilaiha al-aghniya mawadata wanda sun fi karfin shi su ake kira a ce su je su ci amma wa yutrakul fuqara talakawa galabaitatu wanda aka san basu ba karfin abinci wani za ga cewa raban shi da ya ci biredi da miyan nan mai daɗi wata tun wata sabgar wani mawadaci yau ma kuma ya zo shi saboda ya karya rantsuwar shi amma za ka ji ce kai ku ya kuri ba ku bane yanzu a gaba za a zo layin ku yanzu su alhaji ne suke shiga ko ku ku ba nan bane gidan da za ku ci abinci ku je ku can akwai inda ake kiran irin su kuma irin su alhajin zuwa ake lallabo su ake su zo su amma su ki tasowa sai a tura musu mutum biyu mutum uku wannan ya je sun ce gasa nan suna zawa a sake tura mushi saboda ba sa son su ci amma ga wani wanda shi kuma ya kawo kanshi ya ce mu mun zo mu a ce ba ku ba ake kira ku koma to haka ne wannan abinci na walima kenan na'am
وأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواه مسلم نعم أنا هو وضم أصابعه وضم أصابعه رواه مسلم جاريتين أي بنتين نعم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي نقبا دقى أنس بن مالك الله تعالى يقال يدادش يا جيو دقى معيكي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من آل جاريتين حتى تبلغا da Allah sallallahu Alaihi wasallama ce dukkan wanda ya tarbiyyantar da ɗiyansa guda biyu mata tun suna yara ƙanana ya kula da cinsu da shansu duk abin da ya shafi lafiyansu tarbiyyansu karatunsu tufafinsu zamansu da tashinsu duka ya kula da shi hatta ta buluga hadde suka balaga ya musu aure ya aurar da su ga waɗanda suka dace mazala ce to ja a yau malƙiyamaci zai zo shi ranar tashin alƙiyama ana wa huwa ka hataini ni da shi wannan mutumin wanda ya ɗauki nauyin ɗiyan shi mata guda biyu ya kula da su da cinsu da shansu da karatunsu da sauransu har dai suka balaga ya aurar da su ga waɗanda suka dace to zai zo ranar tashin alkiyama ni da shi kamar waɗannan guda biyu babban ma'asabi a husa ya haɗe su ni da shi gak da gak miki ba wata tazara tsakankanin ne da shi wato yana daga cikin waɗanda za su zauna a gindina kenan wani hadisi da al'imam muslim ya rawaito shi jari ya taini aibin taini su ne ɗiya mata guda biyu wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk